نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك ويقوة لا هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه وتن شابيك يكو يومنا شابك ويقوة شابي وتن ذو الهجة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 27 ga watan bakwai a gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 44 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabul salati babul azani babun da ke magana akan kiran sallah kuma har mun iso akan ma yustahabbu lil mu'adhdhin yustahabbu lil mu'adhdhin an yattasifa bi sifatil atiya an so duk wanda zai kiran sallah ya siffantu da waɗannan siffofi mun karanta siffa ta ɗaya shine an yambagi bi adanihi an yabtagi bi adanihi wajen Allah mutum in zai kira sallah ladani ya zama ladani yana neman lada a gurin Allah yana neman lada a gurin Allah amma muka ce wannan bai hanawa idan Allah ya kawo masa wani alheri to ya amfana da shi ya amfana da shi amma dai ya zama shi a manufarsa da niyyarsa abin da yake yi yana yi ne don neman lada a gurin Allah kuma ba ladan ba duk wani wanda yake harka kowace iri ce ta addini to ya ji cewa yana yin wannan harkar ne don Allah ya biya shi yanzu kenan idan misali muna yin abubuwanmu na addini don Allah ya biya mu to ranar da wani abin duniya ya zo ana cikin harkar addini sai wani abin duniya ya zo a dalilin wannan harkar yanzu ya kamata ya haɗa mu faɗa wannan abin duniyar? me dalili saboda dama can dan Allah muke abin da muke yi ko ba haka bane ba ba wannan duniyar muke nufi ba an gane maganar da kyau ko to amma abin da zai baka mamaki a mutumin da yake abu saboda neman lahira amma kuma sai kaga a cikin tafiyar in abun duniya ya zo kuma sai ya rikice ya birkice gaba ɗaya ya zama kamar dama can saboda wannan abin yake harkokin to wallahi wannan matsala ce don haka dukkan mu ji tsoron Allah cewa da malam yayi an yabi taghiya bi azanihi wajh Allah ladani ya nemi fuskar Allah da kiran sallarsa to ba ladan ba ba liman ba ba kowane ne kai matukar kana yin addinin nan ne don neman lahira to karka kuskura hankalinka ya dinga tafiya kan abin duniya in kuma ya zo to ka tabbatar da cewa ba shi dama kake nufi ba kana nufin Allah ne to bai kamata ya haɗa ka rikici da ɗan uwanka ba jama'a kuna fahimtar magana domin idan ka je ka ga irin batarnakar da ke shiga tsakanin wasu akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa na rayuwar duniya akan harkar addini abin zai baka takaici da mamaki kwarai da gaske zai baka takaici da mamaki to wallahi wannan dole ne mu dinga wa junanmu nasiha mu ji tsoron Allah mu tabbatar da cewa duk abin da muke yi muna yi ne don neman yardar Allah ba laifi ba ne idan Allah ya so ya maka falala cikin sa ya maka wataƙila gwargwadon yadda ya ga kyakkyawan niyyar ka Allah na iya buɗa ma na iya maka wani alheri saboda ya ga ka tsayawa addininsa da al'amarinsa amma fa ya zamanto wannan abin kar ya sha makance ainihin wato tsakaninka da ubangijinka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu abu na biyu daga cikin siffofin an ya kuna tsahiran min alhadathaini lima marra fi ma yustahabbu lahu alwudu muka ce mai kiran sallah dole ne ya zamanto ya wato tsarkaku daga hadafi guda biyu hadafi abin da ya shafi janaba da hadasi da abin da ya shafi bayan gari ko fitsari waɗannan duka mai kiran sallah ya zama ya tsarkaku daga su to hadasi na farko da muka ambata na janaba wannan wajibi ne kar mutum ya kuskure ya kira sallah yana da janaba a jikin shi wannan dole ne ya kusar da wannan amma hadafi na biyu fitsari ko bayan gari ba wajibi bane idan zai kira sallah sai ya tsarkaka daga wannan jama'a kun fahimci magana ba wajibi bane ko da ba shi da tsarki a haka yazo ya kira sallah babu laifi amma tsarkin janaba wannan kan wajibi ne kamar yadda wasu malamai suka ce sannan in so samu ne ya zamanto akalla ya daura alwala idan bai daura ba nan ma ba laifi bane amma in so samu ne an so yayi alwala kafin ya ainihin wato kiran sallah din abu na uku muka ce an ya kuna qa'iman mustaqbilal qibla mai gidan sallah ya zamanto a tsaye kuma a tsaye ma yana fuskantar ina alƙibla kada mutum ya kalli kudu ko arewa ko gabar ko yamma ya ainihin wato kira sallah mun kawo al'imamul mundir ya ainihin wato kawo ijma'i akan cewa daga cikin sunnar manzan Allah ana so a kira sallah ne a tsaye ba a zaune ba saboda ya fi isarwa wajen isar da sako sannan kuma a ainihin wato kalli alƙibla kar a kalli wata kusurwa da ba mun kawo waɗannan duka to ina ganin na hudu ne yau za mu tashi shine an yaltafi ta bi ra'asihi wa unuqihi yaminan inda qawlihi hayya 'ala salah wa shimalan inda qawlihi hayya 'ala falah ko nan ne za mu tashi ko yawwa abu na hudu daga cikin siffar mai kiran sallah shine an yaltafi ta bi ra'asihi ya dinga waiwayawa da kayansa wa unukihi da kuma wuyansa kenan a nan ba iyakan ne haka zai juya ba ana so in so samu ne ka tafi gaba ɗaya an gani in za ka juya maka sake tafiya gaba ɗaya kaga da kan da wuyan duk sun ne sun waiwaya amma idan ka yi haka sannan ka yi haka to yanzu iya mai ne ke juyawa iya kayi ne kau da haka idan za ka kira an fi so a ga ka juya haka gaba ɗaya haka kuma ka sake juyawa haka gaba ɗaya an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka yace an yaltafita bi ra'sihi wa unuqihi ya juya da kansa da kuma wuyansa yaminan a bangaren dama inda qaulihi hayya ala sala a lokacin da zai ce hayya ala sala to ya juya da wuyansa da kuma kayinsa wa shimalan haka ya kalli bangaren wato hagu inda qaulihi hayya ala falah a lokacin da ya zo faɗin hayya ala falah wannan sunna ce ta manzan Allah ya ku lada ne idan an zo hayya ala sala da hayya ala fala a dinga juya kai da wuya baki daya an gane yawwa haka ya tabbata ga hadisi yace an abi juhaifa annahu ra'a bilalan yu'adhdhinu qala faj'altu atatabba'u fahu ha huna wa ha huna bil adhani sahabi a abu abin nan bilal daga abi juhaifa abi juhaifa ya ce ya ga bilalu yu'adhdhinu yana kiran sallah qala abu juhaifa ya ce sai na ce faja'altu atatabba'u fahu sai na dinga bibiyar bakin bilalu lokacin da yake kiran sallah hahuna wa hahuna ya juya nan ya juya nan lokacin da zai ce me lokacin da zai ce hayya ala sala da kuma hayya ala fala an gane bil azani ta hanyar kiran sallah wannan hadisi imam bukhari da imam muslim imam tirmidhi ya rawaito haka ainihin wato wasu daga cikin malamai a sun rawaito shi to sai malam ya ce a can ƙasa idan kuka je za ka ga ya ce amma ta sadr amma juya kirji gaba ɗaya ma'ana mutum ya juya kirjinsa duka ya tafi gaba ɗaya ba wai iya wuyansa ba ina fata kun fahimta juya kirji gaba ɗaya fala asla lahu fi sunnatil battata wannan ba shi da asali a sunnar manzon Allah kawai ka juya wuyan gaba ɗaya ina fata an fahimta ka juya wuyan gaba ɗaya amma kar ka juya gaba ɗayanka da gangan jikinka gaba ɗaya ka juya an gane yace wannan kan ba shi da asali a cikin sunna gaba ɗaya ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق yace kuma ba ambata a cikin hadisai da suka tabbata ba in ba juya ainihin wato wuya ba an gane ko to wannan shine a takaice abin da malamai suka ainihin wato a bayyana abu na biyar an yudkhila bi usbu'aihi fi udunaihi mutum ya shigar da udunaihi wato a cikin udunaihi kunnuwansa isbu'aihi ya shigar da yatsunsa an gane liƙauli abi juhaifa saboda maganan abu juhaifa da ya ce ra'aitu bilalan yu'adhdhinu na ga bilalu yana kiran sallah wa ya duru yana jujjuyawa wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna yana biyar da bakinsa yayi nan yayi nan wa usbu'aihi fi udunihi a halin yatsunsa suna cikin kunnen shi kun gane magana? wato lokacin da mutum zai kira sallah idan ya zo hayya ala sala hayya ala fala ba an ce zai juya da wuyansa da kayinsa ba to abin da ake so idan ya tahi ya tabbatar da kama dama can kafin ya iso wannan mataki yatsunsa suna cikin ina kunnuwansa kuma yatsun waɗannan ake sakawa as-sabbaha dinnan su ake so mutum ya saka a cikin me a cikin kunnen sai ya dafe kayinsa haka na fata fahimta waɗannan ya goya su a bayan kunnen shi waɗannan guda biyun nan an gani ya goya su a bayan kunna waɗannan kuma ya shigar da su malamai suka ce meye hikimar haka wasu suka ce a bari tun da haka annabi ya koya wa ladanai to kawai su ci gaba da yi ko an gane hikimar ko ba a gane ba wasu kuma suka ce a amfanin shigar da yatsu shine galibi za ka ga mutumin da ya shigar da yatsunsa cikin kunne in zai yi magana sai ya dinga jin maganar ƙasa-ƙasa ko ba zai ji magana tana fita da ƙarfi ba to kenan wannan zai ba wa mutum damar ƙara ne sautin muryarsa saboda me saboda ya toshe kunnensa baya jin hatta abin da yake faɗa shi kansa da kyau to wannan zai ba shi damar ya ƙara wa muryarsa fawa don ta isar da sako zuwa inda ake so ya kai wasu ka ce wannan shine hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ladane su dinga sa yatsunsu a cikin kunna amma wasu suka ce kawai sunna ce haka annabi ya karantar don haka kawai a ci gaba dai jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to wannan shine ya ce wannan hadisi na cewa mutum ya sa yatsunsa a cikin kunne sahihun karanta littafin sahihu sunani a tirmidhi da nasa'i wa qala kuma sannan imamu nasa'i ya ce hadisin hasanun sahihun a hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa alaihi al'amalu inda ahalil ilm kuma malaman ilimi sun yi aiki da wannan hadisi a yastahibbuna kuma suna so kun sun mustahabbar da sun mustahabbantar da an yi dikhilal mu'adhdhin usbu'aihi fi udhuni fil fi udhunaihi fil adhan ma mai kiran sallah ya shigar da yatsunsa a cikin kunnensa a lokacin kiran sallah malaman ilimi sun mun sahabbantar da wannan based on wannan hadisi da muka da muka ci abu na shida da ake so mai kiran sallah ya siffantu da shi shine an yarfa a sautahu bin nida in ya zo kiran sallah din ya ɗaga sautinsa da kiran sallah dama daga cikin siffar ladani ana so ya zamanto za sautin ko zu sautin ma'abocin sauti sosai idan lada ne yana da sauti ƙasa-ƙasa malamai suka ce ba a naɗa hikiran sallah matukar akwai wanda ya fi wancan sauti to shi ya kamata ya zamanto lada ne sama da wancan ina fata kuna fahimtar magana domin daga cikin siffar da ake so lada ne siffantu da ita shine ya zama yana da murya yana da murya mai kai saƙo nesa to ana buƙatar wannan kai jama'a abubuwa guda uku dukansu ana son mutum kai abubuwa guda hudu ma duka ana son mutum mai sauci abu na farko shine ladanci ana son mutum ya zama toma abocin sauci kwarai da gaske abu na biyu shine limanci an gane maganar da kyau ko limancin nan na tarawihi ko tahajjud ko ma wanne ne sannan kuma da limanci na abin da ya shafi sallolin farilla da sauransu ana bukatar mutum mai sauci abu na uku shine khutuba khutuba wato gabatar da huɗuba daga cikin abin da ke sa huɗuba ta yi wa mutane tasiri wato akwai sautin shi khatib daga cikin sifatul khatib ana so khatib ya zamanto za sautin ma'abocin sauti kwarai da gaske wanda zai isar da sako kuma wanda muryar za ta daki zuciyar masu sauraro domin ita amfanin khutuba khutuba wa'azi ce jama'a jan hankalin mutane ne akan wata barna ko wata aƙida mummuna ko wani abu wanda yake ba shi da kyau a karantawa mutane su gane illarsa ko kuma abin da yake da kyau amma mutane sun yi wasa da sakaci da shi to samun mutumin da yake da murya wajen isar da wannan sakon yana taimakawa wajen masu sauraron sakon su fahimci abin kuma sannan ya shiga cikin zukatansu da kwakwalansu don haka ana buƙatar mutum mai sauci yasa galibi kasashen da suka ci gaba a addinin musulunci za a ga cewa ko da za a ce ga wane ya fi wane karatu da ilimi amma kuma yana da matsala wajen sauci sai a ga in dai wancan din shi ma ya cancanta kawai iliminsa ne bai kai na wannan ba to ana iya sauke wanda ya fi wancan karatu saboda yana da wata miza na fata kuna fahimta wata fa'idar da wancan bahi da ita ko da yake ya fi shi karatu wanda kuma lalle wannan fa'idar ana bukatarta to wannan yana daga ciki saboda haka daga cikin abin da ake lura da shi wajen ladani ko limami ko khatibi mai hutuba shine akwai sauci abu na hudu shine wa'azi da karantarwa wa'azi domin zuka waɗannan abubuwan da muka faɗa wato suna da alaƙa da zaburar da mutane kyautata alaƙa su da waye da Allah to a wannan fagen kuma ba a buƙatar sanyi-sanyi shi yasa sahabban annabi Muhammad suka ce idan annabi ya zo yana hutuba ihmarra wajuhuhu idan annabi sukan kaɗu su jawur wa ala sautuhu muryar annabi takan ɗagu sama da yadda masu kasanta ka annahu mundiru jaishin marawaice ce kai ka ce annabi yana gargaɗi wa rindina ne za su dara filin daga saboda yadda yake musu magana idan ya zo yana kutuba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku so saboda haka ana buƙatar wanda zai zama ladani ko limami ko mai kutuba ko mai wa'azi lalle ya zama to abocin sauci kwarai da gaske Allah ya shirya da mu ya ce don haka an yarfa a sautahu bin nida ya zama ya ɗaga sautinsa da kiran sallah da kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce fa innahu la yasma'u mada sautil mu'addin to kaga kuma fa'idar ka zama mai sauti a gurin kiran sallah ko kuma gurin kutuba ko kaza shine kai kanka da kake yi wannan kuma kana da wata fa'ida fa'ida ta farko dai jama'a za su fi amfana da abin da kake musu to kai kuma fa'idar da za ka samu shine annabi ya ce babu wani mai sauraro da zai jiyo sautinka jinnun aljani ne wannan wala insun ko kuma ɗan adam ne wala shai'un kai ko menene in dai sautin ya je ya buge shi ko da ba mai rai bane ba mai ji bane shine wala shai'un ko menene ya jiyo sautin lada ne illa shahida lahu yawmal qiyama gobe kiyama sai ya zama to masa shaida a gaban Allah akwai fa'ida ko babu yanzu ka je gaban Allah bishiya tana cewa ya Allah gafarta min idan yana kiran sallah ina ji ka samu fa'ida ko baka samu ba fankokin masallatai da na gidaje eh kwanukan mutane da suka buga katako da aka yi rabta a duk inda sautin ka ya je ciyawa bishi ko ina in dai sautin ka ya dira gurin gobe kiyama zai ce Allah a gafartawa ne domin kullum sai ya kira sallah mun ji ka samu fa'ida ko baka samu ba to shi yasa wannan nukurkushe murya da mutane suke yi wajen isar da sakon Allah suna cutar da kansu ne ba a ba a wato wato daga kafa wajen isar da sako na ubangiji na addini kai kana fa'idantuwa a karan kanka wanda kuma duk kake isar masa da wannan sakon shi ma yana samun fa'ida a harkar addini jama'a ba a jin kunya ba a baya-baya in ka gama ba a sako ka ba cuso kanka ya kamata ka yi in yi son aka ce a dakata akwai suwa ne to sai ka ja baya sai ka nemi wani guri kuma daban na fata kuna fahimtar magana Allah ya saka malam Musa Yusuf Asadu Sunna yana yawan nana ta wata magana yana cewa harkar addini ba a daina ta ko an bata maka rai ko an ma ba daidai ba ko an ci zarafinka ko an ci mutuncinka karka daina harkar addini ya ce mafi karancin abin da ya kamata ka yi idan ma misali kaga abin ya ci ya cinyewa shine inda kake yi ka bar gurin ka canja wani guri tunda an gallabe ka an ishe ka ya ce kamar yadda annabi da aka gallabe shi a makka sai koma ina amma annabi addini ya bari sahabbai addinin suka bari an ishe su ne a can sai suka koma can ina fata kun fahimci magana ya ce to in misali nan maɗin ma ba haka ake so ba sai idan ta zama dole ba yadda aka iya amma in so samu ne a tarafinka ka ce muna nan dai sai an tabbatar da sunnar annabi muhammadu amma ba daɗi ka ce muna nan dai wannan gaskiyar da izinin allah sai ta tabbata sai an yi ta ba za mu fasa ba a yo idan mai aikin banza bai daina ba bai ji ya gaji ba dan allah mai aikin alheri zai ji ya gaji yo me aka yi kenan kuma shi na banza yana jin ya kamata ya jure ya jajirce kai kuma mai na kirki kana jin ka gaji zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba sau da haka daurewa ake yi a cije akan abin da ya shafi harkokin nan saboda kai kana da manufa kana neman lada ne a gurin Allah kana neman yardar Allah ne shi kuma duk lokacin da dan adam ya yunkura neman yardar Allah sai ya gamu da wanda za su dinga kawo mara cikas ba ma in ya daure sai ka ga ya cimma nasara da izinin Allah Allah shiryar da mu to shine yake cewa illa shahida lahu yawmal qiyama face sai ya masa shaida a gobe kiyama wannan hadisin sahihi ne karanta littafin sahihu sunan turmidi da kuma imam al-bukhari haka imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi malam yace kan bainal adhani wal iqama tazara nawa ya kamata a samu tsakanin ta da iqama da tsaye da sallah ma'ana kiran sallah da ta da iqama tazara nawa ya kamata a samu ma'ana minti nawa awa nawa yanayin sa'a nawa ya kamata a samu wallahi darasin nan lada ne fa ku kasa kunne da kyau ku ji domin wallahi wannan darasin namu ne amma naku ne ko ba haka bane yawwa a tsaya a ji a gyara wasu abubuwa da ake suke gudanuwa dangane da wannan ibada mai muhimmanci mutum dai ya kamata yanzu kan ko ba a naɗa hiladanci ba ya dinga ɗan neman izinin ladanan yana cewa ni ma ku ɗan taimaka ku dinga ban ina ɗan kira mana kar kuma dan ka ji falalan ladanci kawai daga kaga lokaci ya ka zo ka kunna maye ko ba haka ba an taba ka ce a a jama'a malam ne ya karanta mana dan haka ba wanda ya isa ya hana ni a'a a ba hankali in ka zo ka samu ladan ka ce yau ku dan bani dan dana mana a taimake ni da Allah ina so ni ma yau in kira sallan nan in samu darajar da ake samu din nan kagan sun baka shikenan baka da matsala an gane yawwa to haka ake a harkar addini in kaga ana yi karka ja baya ka shigo ka ce ni ma a taimaka min mana ina so zan yi wannan abu ce a ai ai kuma sai ce to ni ma zan dan gwada ne a taimake ni da Allah kai ta rarrashi a in kuɗi ka je nema ba za ka yi rarrashi ba to da Allah da kuɗi da wannan wanne ne yafi daraja kana da matsala ne kawai shi yasa ba za ka yi rarrashi akan wannan ba amma akan kuɗi za ka yi ta rarrashi har sai ka samu Allah ya shiryar da mu malam ya ce an nahayu anil khuruji a kan bainal adani wal iqama nawa ya kamata a samu tsakanin kiran sallah da tadami ya ce wa yambagi alfasul bainal adani wal iqama ya kamata ya dace a samu dazara ko a samu bambanci ko a samu alfasil tsakanin iqama da kiran sallah a samu wata tazara kaɗan bi wakatin a samu wani lokaci wanda litta'ahhubi lissala dan a kintso a fito domin yin sallah na yadda sai uda kuma Allah khaira wanda zai ba da yalwa zai ba da dama litta'ahhubi lissala dan a kintso a fito ina sallah abinda wannan magana take nufi a daidai lokacin da ladan ya kwarma kiran sallah wani zaka samu bacci ma yake yi kiran sallar ne zai mai zai tada shi to baccin nan kuma wani zaka samu ya ma kwanta janaba ta same shi a baccin haka ne ko ba haka ba wani kuma zai farka sai ya je yana buƙatar shiga ina ban ɗaki don yi bayan gari ko fitsari wani zaka samu yana kan mashin ne yana tafiya ya kira sallah sai ya ce bari ya tsaya farko tukunna ina zai samu ruwan alwarahi ne matsalarsa ko mai fiye wata zai nema randa ce a kusa da gurin drum ne da dai shauransu to ashe kenan ba da tazara tsakanin a kira sallah da a tada mai ikama abu ne muhimmi kwarai da gaske ba za ka gane ba da tazara yana da muhimmanci tsakanin ikama da sallah ba ko kiran sallah da ikama ba wallahi sai idan kai ba kai ne ladanin ba kana gida aka kira sallah duk mutumin da duk mutumin da ya tsinci kansa a halin ba hi ne mai ba da odar a yi abu ba to lallai ya fi ba gane muhimmancin jinkirtawa da saurarawa amma wanda shi ke ba da oda baya ganin wannan fa'idar sai idan ya tsaya ya yi tsam da rai ya fahimta ya hankalta sannan zai gane cewa mutane fa suna buka dan kai yanzu ka kintso ka fito har ka shigo masallaci har ka kira sallah to kaga kai baka da wata matsala dan duk abin da ke gaban ka ka ajiye yanzu ka iso to wanda zaka kira din nan fa kowa yana cikin menene uzurinsa don haka sai kowa ka bashi akalla minti biyar minti goma ya yanke abin da yake don ya taho ya samu wannan ladan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a yana yin wasu abubuwa a harkarsa ta sallah da ibada abin har ya baka mamaki manzon Allah ya kasance wani lokaci sai bar sahabbai har sai kowa ma ya fara bacci sannan sai zai tada su ya ce to kowa ya kinsa a yi sallah haka sahabban annabi muhammad suka faɗa suka ce sallar isha annabi zai shiga gida ya manta da mu kawai suka ce wallahi har sai kawo mu sun fara rankwafawa alamun gyangyaɗi ko bacci ya fara kama mu sannan annabi ya ce kowa ya kinsa kowa ya kinsa kowa ya kinsa a yi to bismillah a tada sallah annabi ya kasance in ya shigo sallah idan ya jiyo mata 'ya'yansu jirajirai suna kuka in da ya yi niyyar tsawaitawa sai ya fasa saboda ya ziyo jiradirai suna ne suna kuka sai ya marmaza sai ya idar sai ce rifqan bin nisa saboda tausaya wa 'ya'ya mata sai ga an yi sallah cikin sauƙi an fita ba tare da an jima ba manzan Allah za a kira sallah har bilal ya zo ya kofar gida ya ce as-salata as-salata ya rasulallah za Allah lokacin sallah ya a fito amma me yasa annabi ya zauna a gida saboda yana so sahabbansa duka su sami menene sallah tare da shi domin sallah a bayan annabi Muhammadu jama'a sallah ce fa mai muhimmanci mai girman gaske ko raka'a ɗaya ka taɓa samu a bayan manzan Allah kuma a bayan annabin ne ba wani ba to fa kai fa ka haifa haka ne ko ba haka ba a kake tafiya ma nan ka tafi saudiya saboda kana so ka bi sudais ko ka bi shurain ko ko kuma ka bi mahirul mu'aykili ko ba haka bane jama'a kana neman wata falala to ballantana annabi muhammad to wannan falalar da annabi ke wa sahabbai kwaɗayin su samu yasa za a kira sallar har lokacin shiga sallar yayi bai ma fito ba sai an zo ana kiransa ana cewa ya fito wannan kuma na daga cikin haƙƙin liman da shi kuma ya kamata a kula da shi ba a saurin a ce na shiga idan ba shi liman ne kuka zauna kuka yi tsari na cewa in kun ga an kira sallah har ta kai karfe kaza to kar ma ku kira ni ko ku jira ni ku shiga sallah in haka aka yi da liman to ba matsala amma in ba haka aka yi da liman ba to wani ya ɗauki waya ya kira lema ala gafata malam kana kusa ne eh to lokacin fa yayi har mun samu ƙarin minti biyu ko minti uku ko minti biyar a kai eh to gani nan zuwa shikenan kowa ya haƙura dan na tabbata inda layi za ku ya raba muku rakofi na rantse da Allah ba mai buga masa waya za a ce a bar shi sai ya gama abin da yake yi ko ba haka bane eh mu ji tsoron Allah wallahi tallahi za a ce a bar shi sai ya gama ku bar liman da Allah ya kintsa a hankali liman ka fito a hankali saboda kowa san hannunsa zai cika wannan misalin fa da nake gaya muku annabi ma ya buga yace atqalu salati ala almunafiqina salataini sallar tafi wa munafikai nauyi ita ce sallah guda nawa guda biyu yace isha da menene da asuba yace walau ya'lamuna ma fihima da sun san irin gwabin da ke cikin su la'atauhuma walau habuwa da sun zo ko da rarrafe ne a wata ruwaya sai ya ce walau annahum ya'lamuna annahum yajiduna azman da a ce sun san za su samu wani kashi mai tsoka da romo da duminsa ya ce wallahi sun fito annabi ya buga misali kenan ko cewa in daɗi za a samu a ci kowa zai zo ko to ashe kenan buga misali da irin haka ba laifi bane dan annabi ma ya buga ma'ana in mutane sun san cewa liman din nan yazo zai ce ku yi layi kowa a ba shi rafa dubu hamsin wala ba mai buga mar waya ma za a ce a bar shi sai ya gama kintsawa sai ya fito to amma da ke an raina liman sallah zai zo ya bari yasa sai kaga kawai wane kawai sai ya zo kawai sai ya shiga gaskiyar magana ba daidai bane dole ne mu dinga ni in dai mun yarda wani jagorance mu zuwa ina lahira to wallahi mu bashi girman shi wato abin da ke faruwa yake haddasa mana fitintunu a harkar addini shine channel of communication ma ma'ana channel of communication wato kowa a bashi haƙƙinsa wani ladan ne eh to kar wani ya zo ya shiga masa gabansa in ba da izininsa ba ai annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace wala ya ummanna rajulun rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi ya ce kada wani mutum ya zo gurin da wane yake da iko ya masa limanci in ba ya bashi izini ba ina ma'anar wannan ni ne liman a nan kawai kai ma saboda liman ne a wani guri ko kuma kai ma malami ne kawai mun shigo masallaci sai ka wuce gaba Allah ya saka malam Musa da alheri malam Musa Adam wata rana a nan an gayyato wani malami mun zo za mu karatu ko an yi karatu ne an tashi an idar da sallah an shigo yuyu wani ja sallah mutane kawai sai su ta nada limamai da kansu wani shiga mana jama'a ba haka ake ba tsakaninmu da Allah kawai wasu akan lahi su dinga cewa wani shiga mana a wani ka shiga mana sai malam musa ya ce jama'a ku dakata ina limamin wannan gurin aka ce ga yace yace malam shiga mana shiga kai za mu sallah yace me yasa muke haka yaya mutum shine shugaba a guri kawai wasu zo su dinga nada limamai akan sahu kawai to wannan yana daga cikin abin da ke haddasa mana fitina ba ma ba wa junanmu haƙƙinmu wane yana da haƙƙin a girmama shi a mutunta shi wannan matsayin nasa ne in ma ana ga ya kamata a yi wa kara to aje a same shi ga wani mun ba kowa ya zo da Allah ko za ka yi mana alfarma ka jagorantar da iya ja sallah jama'a haka ne ko ba haka ba ni ya naga kun kura mun ido ne ko ba gaskiya nake faɗa bane kan eh to gaskiya ne ai ba gaskiya bane jama'a gaskiya ne kaga zai ji daɗi na farko an nemi alfarmashi na biyu zai ba da abun wannan damar cikin nutsuwar rai da kwanciyar hankali don ya san an yi abin da ya dace ba za kuma ku yi rigima da shi ba domin ya san ba gabansa aka sha ba izininsa aka nema wallahi ba za a yi fitina da shi ba ba za a yi fitina da shi ba ba zai ji rashin jin daɗi ba to amma abin da ke faruwa shine ba ma communicating junanmu ba ma kuma tuntuɓar juna haka muke yanke hukunci akan abin da haƙƙinmu ne da wanda ba na haƙƙinmu ba ne ba wannan yana daga cikin abin da ya haifar mana da fitina a cikin addini dole ne sai mun dawo mun kula da waɗannan haƙoƙi mun kula da waɗannan da haka a wancan hadisi annabi ya ce wala ya ummanna rajulun rajula fi sultani kada wani mutum ya zo yayi limanci a inda wani hi ne liman haka hadisi yake nufi karara sai annabi ya sake cewa kuma wala ya qa'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idni kada ya zo gidansa kuma idan ka samu mutum babban mutum kai ko da babban babban mutum ba aka ce nan falonsa ne to za ka ga akwai kujerar da za a ce wannan tawana ne ta sani ta mai gida ne haka ne to in ka zo ka zo bakunta sai kai tsaye a cikin falo kar ka yadda ka nemi guri ka zauna dan kana iya zama a gurin da mai gida ne yake zama a gurin annabi ya ce sai ka tsaya in ka tsaya in ya shigo ah wani ya kuna tsatsaye ce a muna jiran ka ne a ce to bismillah mana sai ka ga shi da kansa ya ma ishara zuwa inda ka fi tantanta ka zauna wani kai ma bismillah wani shi kuma sai ga ya dawo nan ya zauna ma'ana nan ne gurin zaman sa kenan to annabi ya ce karka kuskura ka shigo gidan mutum ka zo ka nemi gurin da shi yake zama a gurin ka zauna sai fa idan misali gurare sun kare sai ya maka takrimi ya karrama ka sai ya ce wani zauna a can tare da cewa gurin zaman sa ne to nan babu laifi tun da ya baka izini na'am eh ba su da matsala kawai za su zauna wani ya ce malam yake cewa wasu suna zama ne kawai saboda suna gadaran mai gidan ɗani su kuma su iyaye ne to ko da su iyaye ne shi ɗani yanzu muna karanta hadisin annabi ne ko cewa ga yadda annabi ya tsara za a yi shi kuma hadisin annabi in ya zo ba ruwansa da uba ba ruwansa da ɗa kawai kowa ya bi shari'a ko ba haka bane jama'a saboda haka kowa ya bi tsarin da annabi ya zo da shi ya bi tsarin da annabi ya zo da shi to wannan shine saboda haka daga cikin abin da ke jawo mana matsaloli dole sai mun kula da irin waɗannan idan muka kula wallahi jama'a za mu samu saiti a cikin al'amura da yawa Allah ya shiryar da mu na'am da haka yake cewa a a sa- a samu bambanci tsakanin irin sallah da ta da ikama don a kintsa domin su fitowa sallah wa huduri ha kuma don a halarce ta sai malam abin nan abdulazim albadawi ya ce li'annal azana domin shi irin sallah inna ma shuri'a li hadha an shar'anta shi ne don a sanar da mutane su ne su fito domin su halarci sallah a to kenan idan daga kira sai aka shiga don Allah mai amfanin kira ba shi da amfani shine gaskiyar magana kira ana faɗa kamar ana cewa ne wane ka zo muna jiranka sai ka ce wane taho ina guri kaza ina jiranka yana kokarin fitowa kuma sai ka fita da gudu tsakani da Allah mai amfanin kira shi da kai kun gane kun gane misalin jama'a to kamar haka ne fa dan haka cewa da kai hayya ala sala hayya ala fara kowa ya fara kintsuwa zai fito kafin a fito kuma sai aka ji ka ta da sallah kaga ba amfanin hayya ala sala dinka da hayya ala fara dinka yes babu amfani dan amfanin ta ne ka saurara ya zo ya same ka ku yi sai kawai ka ɗauki oda kawai ka tafi kawai yasa lalle lalle ladanai da limamai a ta- a- a ji tsoron Allah a gyara wannan matsala daga baya can naga ana daga hannu na'am eh an gama karatu ma'ana ana ki- in an kira sallah sai a amsa tambayoyi kafin nan wanda suke sauran gidaje gefe da gefe sun shigo sai mu tada sallah jazakumullahu khaira aiki da gamawa kenan Allah ba da dada na'am eh haka eh eh wannan kamar yadda na faɗa arrangement ya kamata a yi ai ɗazu na faɗa dangane da da liman cewa e a zan dawo kai yanzu ina bada misali na liman ne cewa idan liman an ajiye za a yi sallah karfe kaza ne to wataƙila akwai wani arrangement to shikenan liman e muna ta da sallar asuba karfe biyar da minti biyar shine asalin lokacin tare sallah to amma a ka'ida za mu ƙara maka minti biyar na jinkiri ko latti ko rashin farkawa da wuri shin idan wannan minti biyar ɗin ta wuce ka ba mu dama mu shiga sallah ko kuma mu tuntube ka a'a ku tuntube ni in kun ga minti biyar ta gota ban fito ba to gaskiyar magana dole ne a tuntubi liman shine gaskiyar magana liman eh karfe biyar da minti biyar muke shiga sallah ta asuba to yanzu karfe biyar da minti biyar ta wuce akwai extra minti biyar da dama da muka baka yanzu karfe biyar da minti goma har yanzu baka fito ba mu jira ne ko kuma mu shiga in ya bada wannan kofar to dole sai an yi haka in kuma ya ce a'a daga lokaci ya yi sannan ƙarin mintuna biyar da aka samu sun wuce ba ku ganni ba kawai ku tada sallah shikenan wannan dama haƙƙinsa ne na fata kuna fahimtar magana kawai su limamai abin da za su yi su ji tsoron Allah don wani lokaci wato ɗaukar fawa ta shugabanci yakan yi wa wasu oba har ma idan aka yi wasa ya zamanto an tauye haƙƙin jama'a saboda shi yana so dole daidai shi ɗin nan zai ja sallah kun gane me nake nufi kuwa ma'ana lokacin ya cika extra time inda aka bashi ya kare amma har yanzu ya ce sai an jira shi to kaga nan kuma shi kuma bai yi wa al'umma mai ba adalci ba to wato wallahi jama'a in kowa zai fahimci haka wallahi ba za mu kara rikici ba yanzu mu jama'a masallaci ne a anguwarmu inda nake alhaji Hussein dan kwara Allah ya saka mishi da alkhairi shi ya gina masallacin lokacin da aka bude masallacin malam malam Rabi Hizba ya je da shi muka bude na yi maganganu waɗanda a lokacin wasu sun ɗauka na zafafa sai yanzu wallahi wasu da yawa daga cikin mutanen anguwar suke cewa wallahi malam sai yanzu muka fahimci me kake nufi dan a lokacin na ce to masallaci ga mai masallaci zai miƙe bayanin me matsayin masallaci ya tahi ya ce masallaci yana hannun malam albani baya hannuna kawai abin da nake so shine duk abin da malam albani za ku zartar a masallacin nan ku sanar da ni in na gudunmuwa ne zan bada gudunmuwa in ba na gudunmuwa ba ne ni dai in san za a yi shikenan sai na ce to tun da masallaci na hannuna to kar wani ya kuskura ya zo ya mana katsalandan a masallacin nan in ba ni na saka shi ba an gane maganar da kyau ko sai kawai mutane suka ɗauka ai limanci nake so o limanci yake so limanci yake so o limanci yake so muka zauna da limamai da waɗanda na gamsu da su muka naɗa su cewa wane ne liman na ɗaya wane ne na biyu wane ne na uku har na biyar na rantse muku da Allah ina anguwar ina gidana wataran da gangan ba zan fito ba sai na ji an tada sallah sai an idar da sallah kowa in ya juyo sai gani a har ga mata bana dama kan sai ina nan a to malam ya baka kuɗa ta to ku ba limamai bane yanzu da muka yi wannan matakin wallahi har kofar gida suke zuwa su ce malam ka fito he ka ja sallah ce musu a ku je su ce wallahi tun da kana ne he ka zo ka ja inda na yi ta tusa kaina ina ta tare kowa kai kauce ka ba za su dungume ni ko za su watsar da ni wallahi watsar da ni za su to har kullum idan baka ɗauki fawar shugabanci ka ɗora wa kanka ba kai haƙuri kowa ka jawo shi matukar ya cancanta ka ce wani zo kai mana kaza jama'a wai ba Allah muke nema da wannan abun bane to me ne me abun bakin ciki idan ka jawo wani ka ce ku zo ku yi me yadda kake neman rahaman nan haka kake son wani da rahama ka jawo wani ka sai kaga mutane suna ƙaunar ka suna son ka suna jin daɗin ka suna mu'amala da kai mai kyau saboda sun san cewa baka tauke musu haƙi ba to amma wallahi daga lokacin da ɗan adam ya fara jin ananiya abinda laraba suke cewa ananiya komai kawai ni ni ni ni shikenan ka watsa kanka a gurinsu wallahi ka watsa kanka a gurinsu saboda haka yan uwa mu zamanto masu haƙuri channel communication yana da kyau a dinga bin tsari na shugabanci amma kuma kar mu dinga ɗaukar wannan tsarin kuma kawai in ba mu ba kawai ba mu ba wallahi wannan abu ne wanda zai haddasa maka fitina tsakaninka da wanda kake tare da su Allah ya shirya da mu waye ne na ga daga hannu dazu wa alaikum salam ban ba shi amsa ba ku okay to bismillah eh a tada ikama shine ba tare da lihiliman ya iso ba bayan an gama kiran sallah ba a ma ce a tahi bismillah iqumu ila salatikum kaza kaza ba ma alamun kawai tada sallan kawai za a yi eh na mm mm ya shigo to kaga mu ma muna da matsalar mu malam kabiru abin da yake magana a nan shine wani lokaci idan an kira sallah kawai sai ka ji suna cewa to malam tayar mana da ikama kai ba liman ba kai ba ladan ba la anta min al-iri wala min an-nafir ba haushe ce wai kai ba jaki ba kai ma mangala ba ko ba haka bane ba jama'a kawai sai ka ji suna cewa malam tayar mana da ikama wallahi ba daidai bane ba daidai bane ko kuma daga an gama kiran sallar kawai sai kowa ya miƙe tsaye waye ce ma ka miƙe sai ka zauna in liman ya ce jama'a bismillah sai kowa ya tashi abin da ya kamata kenan wannan kenan na akwai akwai mafita eh wani alajin abuwan shi kullum sai ce ainihin aishalla aishalla in liman zuwa har da zai iya kula wasu ya masa bada ya kasu zuwa haka wata ran liman da ya ana kiyar sallah sai kuma ya tsaya wajen kafin yin gudu an nike da aikin da yana zuwa su santa a nan da shi kuma shi ta za ta bar sallah yawwa
Allah da shiga cikin fatiha ba ta ka gani ba fatiha ta zama ba ka gani gaskiya ne ba ne wallahi kun fahimci magana wani ne daga cikin irin yan laɓoyi na unguwa hasan haka suke da gadara musamman ya sai yana dan baka dan wani abun nan shikenan sai rena ma hankali wallahi mutane ku ji tsoron Allah Allah za a ga akwai wanda suna da dukiya suna alherin amma wallahi ba sa yi wa wanda suke musu jagoranci gadara amma wasu kawai saboda Allah ba su dukiya ma da sai su dinga gadara alhaji ne kawai kullun daga an sa abun nan sai ya ce a tada sallah ya ta faɗa ya ta surutu shine limamin yayi maganin shi wataran kawai ya san a ja sallar ne amma bai san ya ake jan sallar ba ana ta da ikama sai ya shigo ya ga kowa ya tsaya sai ya ce alhaji kai ne yau zaka ba mu sallah da ya shiga fatiha bata zo ba kaga ai daga rana zai gane liman yana aiki ko ko ba haka bane jama'a ko da haka mutu tsoron Allah malam Aminu yayi tambaya yace to misali ladan fa shi kuma shine duk la- tsarin liman tsarin ladan wajen kiran sallah mamu eh haka mm. na eh bai zo akan lokaci ba eh okay eh to gaskiya shi ladan bari maimaita tambayar dan kowa ya ji tambayar da malam aminu yake abinda malam aminu yake tambaya shi ne tun da shi liman an ce ga lokacin da zai zo ya shiga sallah idan ya jinkirta a ƙara masa minti nawa biyar in ya yi yawa zuwa goma to sai zama shi kansa ladan ya makara bai zo ba har san da ya iso daidai lokacin da hatta liman lokacin da za a jira ya kure kun gane maganar so in ya zo shin za a jira liman ladan ne ya zo shi ma ya kira sallah ko za a ƙara masa wasu mintuna nasa kima to a nan abin da malamai suka ce shi ladan ba za a ƙara masa mintuna irin yadda ake ƙara wa liman ba wannan dalilin yasa domin shi ladan shine fa mai kirawo jama'a yasa ake so hila dan gaskiya zaman to very very careful dan shine mai taso jama'a su shigo ina masallaci so bai kamata ki ya dinga samun jinkiri ba wannan dalilin yasa annabi bai yi lada ne mutum nawa ba mutum ɗaya ba har kusan mutum nawa mutum uku ne ladanan manzon Allah saboda ba a buƙatar jinkirin kiran sallah ana iya jinkirta shiga sallah amma banda jinkirin menene kiran sallah lalle a nan idan ladan yana da uzurin da zai dinga samar masa da rahin zuwa to dole a nema masa mataimaki ya zama yana kusa in bai zo ba lokacin kiran sallah shi wannan mataimakin ya kira ko kuma ladan ya bada dama cewa idan ba a ganni ba wanda duk aka gamsu ya iya kiran sallah kawai ya dauki mai ya kira sallah ma'ana dai ya zamanto akwai tsari na in ladan baya nan wani zai kira in dai lokacin kira yayi kun gane magana saboda in aka bude wannan kofar to da liman da ladan duka za su samu matsala sallar ma kuma za su samu matsala don haka shi tayin din ana ƙara waye ne liman ne ban da ladan wannan shine dalilin da yasa ake so ladan ya zama mutum biyu ko mutum uku in wani baya nan wani yana nan in wani baya nan wani yana nan amma kaga zamanin annabi shine kaɗai menene liman zamanin sayyidina abubakar shi ne kaɗai menene liman zamanin umar zamanin usman amma ladanai suna nan sun fi guda biyu ko guda uku Allah ya shirye da mu na akwai mai wani tambayar kamar sallar magariba na eh gaskiyar magana yadda ka faɗa haka ne sallar magariba ba ta da lokaci mai tsayi jama'a ita gaskiyar magana an fi so daga an kira to gaskiya in ma za a jinkirta to gaskiya kar jinkirin ya yawa minti biyu minti uku in ma an jinkirta amma ita gaskiya da lokacinta da lokacin shigarta hatta malaman fikihu na malikiya suna cewa lokacin kiranta ne lokacin shigarta wa alaikum salam na'am mm liman sha'a eh mm mm ita wannan sallo qabla al-maghribi liman sha'a ba ta da alaka da lokacin kiran sallar magriba lokacin shiga sallar magriba ka gane saboda ita sallo qabla al-maghrib ana magana ne daga rana ta faɗi kafin a kira magarba ku yi me ku yi sallah ta nafila amma in magarba kuma ta shiga har aka kira to kawai ka dakatar da sallah a shiga magarba ka gane magana malam kabiru yawwa ba su da alaka da wancan duk wata nafila ana yin ta ne idan lokacin farilla bai yi ba amma daga lokacin farilla ya ko aka shiga to a dakatar da ita a tare farilla shine abin da yake to ita magarba gaskiya tsaye ba ta da lokaci yanzu nan za ta shiga yanzu nan za ta fita yasa ba a san jinkiri daga an kira ta sai a shiga kawai Allah ya shirye da mu bari mu karasa wannan gaba na'am oke lokaci ko to bari mu karasa wannan gaba malam yake cewa wa yanbaghi al-faslu bayna al-adhan wal iqama bi waqtin yattasi'u lit-ta'ahhub lis-salah a samu dan lokacin da zai bada yalwar a shigo me a fito ayi sallah wa huduriha kuma a halarce ta yace li anna al-adhana inna ma shuri'a li hadha domin shi kiran sallah an shar'anta shi ne dan a kira mutane su shigo me su shigo masallaci a yi sallah tare da su a jami'i wa illa in ko ba a ba da lokaci na idan an kira sallah a jira liman ya zo ba ba'atil fa'idatu ko fa'idatu minhu fa'idar kiran sallah ta ɓaci ta watse ta wargaji babu ita kun fahimci magana saboda haka gaskiyar magana dole ne ba wai ana cewa ya kamata ba mm dole ne ya zama akwai wata tazara da aka bayar tsakanin kiran sallah da ta da menene da ta da ikama saboda a bawa mutane dama su fito a yi sallah tare da su kawai ya danganta daga yanayin abin da kwamiti ko limamai da ladanai suka zauna suka tsara gwargwadon yadda ake bukata ko gwargwadon yadda ba za a cutar da kowa ba minti biyu ne minti uku ne minti biyar ne aka tsara cewa bayan kiran sallah a bawa liman minti biyar shikenan don haka idan an kira sallah in liman ya zo kawai a tada sallah in bai zo ba dama an ba da isarar minti biyar sai a jira idan ta haɗu sai a ainihin wato abin nan قال ابن ابن بطال الامام ابن بطال يا فدا yace zakarahu al-hafiz bil fath hafiz ibn hajar al-asqalani ya fada a cikin fathul bari yake cewa ibn al-battal ya ce la hadda lidhalika babu wani iyakancewa da aka yi minti kaza za a bayar tsakanin me kiran sallah da me da ta da ikama yace la hadda lidhalika ghaira tamakkuni dukhulil waqt kadai a lura da yaushe lokacin sallar zai shiga saboda kar kuma jinkirin da za a yi wa liman ya zama ya shige lokacin mai sallah din har ya wuce kaga bai yi ba ya ce kawai abin da za a lura da shi kenan an gane ko wajtima'il musallina ko kuma a lura da haduwar al'ummar musulman anguwa an kira sallah masallaci duk ya cika kowa ya fito to wanda jinkiri za a tsaya yi babu kawai sai liman ya shiga a tada sallah an gane maganar da kyau ko amma idan jama'a ba su fito ba ko kuma liman bai zo da wuri ba to a bada 'yan mintuna wannan shine daidai kenan wannan sai ya nuna shi jinkirin yana da alaka da larurar da liman ya samu ko kuma ya zama liman yana nan amma jama'a ba su mai ba to shi kansa liman dole jinkirta wa jama'a kun gane magana don haƙƙin ba iya na liman ba ne kawai lalle ga liman an kira lokaci ya yi amma sai liman ya waiwaya ya ga ba kowa to shi kansa liman sai ce a dan dakata jama'a su fito na fata kun fahimci magana saboda ya zama an ba kowa haƙƙinsa an ba kowa dama dan ya zo ya sami menene ya samu jami'i za mu dakata a nan za mu tashi an nahayu anil khuruj min al masjid ba'da al adhan yana daga cikin makaruhi shine kana cikin masallaci a kwarma kiran sallah kuma ka kama hanya ka fita sai idan akwai wani uzuri wanda yake makabuli karɓaɓɓen uzuri amma in ba haka ba to sunna ta hana wannan gaba an gane magana da ku sunna ta hana wannan a kira sallah ka kama hanya ka fita ba da wani dalili ba don haka a kansa za mu tashi sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ba mu ladansa wanda muka kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wata'ala ya kankare mana ya yafe mana hada huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bari a kira sallah sai mu